wato bayan an samu ibadatul lahi wahdahu la sharika lahu bayan an samu bautar Allah wacce take babu shirka a cikinta bayan an samu bautar Allah da ba shirka a cikin tawabudun lawa da hu a bauta wa Allah shi kadai manzon sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a cikin wani hadisi yace alamu da biyokum bi akbar al kaba'ir kuna so ne sahabbai kun so in ba ku labari daga manyan manyan zunubai kalu bala ya rasulullah suka ce eh ka ba mu labarin ya ma'aikin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babban laifi akbarul kaba'ir mafi girman laifi shine al-israku billah yo Allah shirka wato a tara wani da Allah a wajen bauta abu na biyu shine al-israku billah wa huququl walidain wato da wahalar da iyaye ne wani hadisi yake cewa wa kana muttaki'an wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cikin gide fajalata sai ya zauna wa qala sai yace ala ku saurara wa qawlu sirri sada tujur amma qala yakarruha hatta qulna alayka utakata hatta qulna alayka utakata har ya zama a har yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana maimaitawa yana faɗa yana maimaitawa har sai da muka ji kai annabi ya yi ta faɗan wannan magana ko da ma dai yayi shi ne haka saboda haka shirka babbar musiba ne wacce take a tana raba mutum da Allah kuma ita ne kadai katanga tsakanin bawa da shiga aljanna idan idan mutum ya mutu ya zama a ya mutu da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya mutu da wannan kalma ko yaya ne wata rana sai ya dawo ya shiga aljanna saboda a wato cewa duk wanda Allah ya sa a cikin suratul a suratul Maryam Ubangiji yana magana cewa a wato ba za mu yi wa wani ceto ba illa mani ta kaza inda rahmani ahada sai wanda muka tabbatar wato ya zama yana rike da alkawarin Allah cewa ne Allah nan shi kadai ne bai da abokin tarayya saboda haka bayan an samu bautar Allah shi kadai to wanda zai zo bautar da za ta biyo baya ita ce abin da ake so a baya shi ne wajen walidai da ihsana mutum ya kyautata wa iyayensa duk wanda ya rayu bai kyautata wa iyayensa ba to lallai su iyaye bala'in rashin mutu biyayya yana farawa ne ana fara ganin sakamakon sa ne tun a duniya duk wanda ya rayu da iyayensa ba su ji daɗinsa ba bai kyautata musu ba sun yi ta Allah wadai da al'amarinsa to wannan mutum ba lalle ne a ko kuma talafi ne ba zai jira daɗin rayuwa ba a duniya kuma lalle idan ya koma lahira sai Allah ya masa ukuba akan wannan saba wa iyaye din da yayi ai gashi na abin da Qur'ani yake gaya mana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah sai ce ne wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara aduma aw kilahuma fala taqul lahumā la tawma fala taqul lahumā uffin ولا تنهرهما وقول لهم قولا كريما saboda wa kullahu ma qawlan karima saboda haka abinda ake so ga wanda yake wanda ya samu tauhidi to abu da zai ga ta iyayensa ya kyautata wa iyayensa a za mu gani a cikin suratul aqabi har yanzu Allah yana gaya mana wa sai lil insana biwalidayhi husna awalatu ummu karaha wa wada'atu karaha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shara hatta idza balaga ashiddahu wa balaga 40 sanata قال ربي أوزيني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدلي لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وأنا وكثيرا الله يدا وكيا وقد ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا wannan a cikin suratul Isra'il kenan a wata sura kuma wa wasaina insana biwalidayhi husna ko biwalidayhi husna akwai wani wuri wa bilwari da yake insana to haka dai kamar nan kenan inda aka ce wa abudu rabbu abudu wa abudu allah wa la tushriku bi shay'a sai aka ce ne wa bilwari da yake insana a cikin addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi guda uku wanda yake kan mimbari Jibril ya ce amin a ciki akwai wanda ya rayu da iyayensa kuma suka rayu da shi ba su ji daɗinsa ba manzo Allah yake a sashi a huta an sashi a sashi a can nesa jibril yake a yi saboda haka mu yi kokari mu girmama iyayen mu jama'ar musulmi yara ƙanana idan an aike ku ɗiban ruwa ko an aiko ko an aike ku kefane kar mutum ya yi wa iyayensa magana mara daɗi kar ka nuna wa iyayenka cewa baka ji daɗin wannan aikan ba to da yawa yara suna da wani taɗabi'a in suna da ɗan yawa a gida in an aike sai ce gawa ne ko ba haka bane ni gawa ne za ki sa na aiki ko gawa ne in mata ne suka ɗan kasuwa kaza ɗan kasuwa wanke wanke ko shara daga suna ga yawa iyayen su ga wanda ni kina yawan sa da aiki ni ba na so in yara ne maza sai ka ga yaro an sa shi uwarsa ta sa shi aiki sai ka ga yana kokarin mai da aikin zuwa ga ɗan uwansa wanda wannan sa ka aiki mahaifiyarka ta sa ka aiki ka je ka yi cikin jin daɗi kai ka amfana ba ita ba don kai da ka ƙara albarka ko ta ce Allah ya ma albarka ko ba ta faɗa ba wannan aikin da kai wallahi sai ka gan shi a cikin rayuwarka don haka yara ƙanana ku saurare ni da kyau ku ji da kyau ku saurare mu in iyayenku sun sa ku aiki ku tabbatar da kun tsaya kun yi aikin nan yadda ya kamata. ‘yan matasa matasa wanda suka fara girma aikin wata na gida ko ba ka bari a ce kai ne za ka kwace wata yau irin nan kwatamin da haka da ake a kofar gida in ya cika sai ga ‘yan samari ana uban yana so ya sake aikin ba ba wani har yana shakka yana tsoro saboda maganar da za ta biyo baya ba ta da daɗi kai ma za ka hayo ba kuma kai ma yadda baban nan naka yake so kai masa aiki kai ma za ka zo lokacin da kake so dan kai ma ko kana so ka mutu kafin kai aure waye yake so ya mutu kafin ya aure nan kuka ga don gani adan su ba ko sai ba wanda ya daga abu rashin adalci wanda kan daga nan saboda wata addu'a ba wanda ya daga hannu babu kowa yana so ya aure kafin ya mutu ko to kana so kai aure wanda ya aure ko ana sa ana dan mata masa haihuwa to kuma idan an yayi wannan duk shekar ta kace kai baban ka ba ana aiwon ta kana cewa Allah ya masa albarka kai ka isa kai fa kai wa baban ka baka nemi albarkar mahaifinka baka ce kana so zaka haifo ne albarka ta ina ai kamata dinu su dano eh abin da kai shi za yi ma wai wata kissa ne ake faɗa ko akwai wata kissa wata wani yau babansa abu mara daɗi haka suka yi sa'in sa akan magana aure ko wani abu makamancin haka kissa ne ta magabata shikenan baban rigima ya kauri tsakaninsu har ya tashi sai ya mari yana marin shi uban sai mari kan yana marin su kafin ya ajiye hannu sai ya rama to sai zai kara shi kan zai kara da biyu sai uwar uban tana kuce ta ce a'a kar ka kara ɗaya ya masa ko ku gane ba sai yau babansa shi ma ba wannan baban shi ma ta warin babansa shi ne yanzu ɗansa shi ma yake yi to ɗan zai kara da biyu ta ce a'a ɗaya ya babansa sai za ka yi Eh, eh, ai, uwar uban ne uwar baban ne ba uwar ɗan ba uwar baban sai kakar yaron shi suke ba da labari a'a kar ka ƙara ɗaya ai ɗaya masa kar ka ƙara da biyu kun ga bala'i ne kiran jama'ar musulmi amma ba zai zama ba a ce ka rayu da babanka yana ta cewa wani Allah ya yi masa albarka baka fi son haka ba kuma duk wata ɗawainiya da kake gani wanda a lokacin da aka sa kake ganin ta da wahala wallahi za ta wuce alherin ta ne zai biyo baya ko sharrin ta idan ka aikata alherin ta ne zai biyo baya idan baka aikata ba kuma sharrin rashin aikata wannan kin kin umarnin iyaye shi ne same ka wallahi saboda haka wasu da kuke ganin su a cikin wasu kalan musibu ku je ku tona ku buɗe littafin rayuwarsu ku ji labari wasu jarrabawa ne daga Allah amma wallahi wasu wasu abubuwa suka aikata suka ga kuma abin da ba ta so yanzu man fa'ala ma sha a rakiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da yake so a lokacin da bai dace ba to kuma sai haɗu da abin da baya so lokacin da ya dace to da haka mu yi kokari mu girmama iyayenmu mu yi kokari mu kyautata musu kuma a hakkin iyaye ba a gajiya a hakkin iyaye wallahi al'azimi kullum ka dinga tuba wa Allah a hakkin iyaye kan kana tare da su duk abin da kake yi ba ka dinga ganin kullum kullum baka tauta hakkin su ba kullum ka dinga zama cikin zargi ka dinga zama cikin zargin kanka akwai wani mutum da na sani a nan cikin gari wallahi in ana ba su labarin yadda yake da mahaifiyarsa da irin biyayyar da ya mata a nan cikin wadai wallahi ke ka ɗauka a zamanin magabata yake abinci ne yana da finansa a federal local babban mutum ne amma wala abincin bayan shiyarsa wallahi da kansa yake kawo idan aka ce yana tana cin goro huhu yake sowa ya kawo ya ajiye duk abin da kake bukata abun baya karewa sai na ƙarshe ya jira ya jira sabo su ire-irenmu wanda in ma muna kai abincin sai ne mu aika yara ko ba haka bane idan wani abu ake bukata wani lokacin sai mun ga abun ya kare ko wani abu da ya makamanci irin wannan na rauni na biyayya din kullum a cikin samo muke to ba dole ka zama mai zargin kanka ba amma yaro a ce mahaifiyarsa ya tashi aiki ya ci mahaifiyarsa da tashi aiki ya yi kunkuni ya faɗi magana mara daɗi kuma wai a gaba yana so ya sai keke in wanda ya ɗan girma ne sosai yana so ɗan babusin nan da ake hawa na gari wajen ma yana so ya hau sai ina za ka hau a ya za ka hau ba za ka hau ba sai dai kullum ka tsare a kuɗin a amin a asaba sai daga kare a taba amma da yawa iyayensa biyayya in kun ga yana yana wa a taba to lokaci ne malam ne biyayya ta kusa ka sai mashin sabuwa ko baka ji ba kai zai yi wa iyayenka biyayya ka kusa ka shiga kyakkyawar rayuwa amma wanda ba ya rayuwa mahaifansa biyayya kuma ku sani lokaci ne yanzu wani wani da yi wa iyayensa yadda ya kai wani ma ya yi yadda ya kamata din amma yanzu baya tare da su yana jin haushi ina ma dawanta tana nan ina ma dawa ne yana nan saboda ya ga fa'idar ɗan abin da ya yi ya ga fa'idar da yau yana burin ina ma iyayensa suna nan ya ninninka ya ninninka ya ninninka saboda wanda yake tare da iyayensa jama'ar musulmi ya yi kokari ya hidimta musu wannan bawan Allah da yake kusa da ni Allah ya saka masa alkhairi a yanzu haka mahaifin sa sai da lafiya amma wallahi kullun yana cikin tawainiyar sa bai taba gaskiya ba kuma rashin lafiya bai tsanani wanda in an buɗe labarin cewa ba daɗi jama'a amma aiki yake a sanar gama a wani gari kullun haka shi da aikin ofis din amma kullun yana cikin tawainiyar mahaifin nan kullun yana cikin tawainiyar sa to haka ake so haka ake so kullum mun yara shi ne gaci Allah ya ba ku albarka wannan hidima da kuke yi Allah ya biya ku to balle shi ma yi mu ma da muke abokai in muke muka muka ga yadda yake yi muna muna mata fatan alkhairi da addu'ar Allah ya Allah ya yi wato ya mata alheri a cikin abin da Allah ya mata kai da alkhairin da yi to haka ake so amma wani za ka gama ya fanta ba lafiya ba ruwansa ba ruwansa ba ruwansa ba ruwansa ba ma magana kafin a ce magana rashin lafiya in abubuwa na bukata ba ya fita da wata ya kai wanki na ga ƙato a cikin gida wata ya ɗibi kayansa ya kai mai wanki ya wanki ko kuma mahaifiyarka ko kishiyar mahaifiyarka ita take wa mahaifinka wanki kayan mahaifinka da zai sa ai bai kamata sai ma sun yi datti ban an nemi ya za a yi ba ai kwana ɗaya biyu uku idan ka tabbatar da guda uku hudu sun yi datti ai shiga za ka yi ka nemo omen da za ka wanke ba ma za a tambaye shi ba shi abin da yake bukata a kawo masa kayan a goge a ce wani ne ya wanke ya goge don Allah ne zai ce ba ku iyaye mu nake so ku ba da hausa nan su yaran nan nake so ku ba da hausa me zai ce kuka yanzu ai kun wuce son yiwa eh kun wuce son yiwa saboda haka ku kiyaye kwarai da gaske wanda da wani dai insana a a kyautata wa iyaye birran walenal jaribi wato biyayya da kuma saukin hali a bangaren iyaye wani zulkurbi wato da ma'abota kusanci alƙarabatu wanda suke ƴan uwa mutum ya kyautata wa ƴan uwansa to dai za ka ji suna cewa ba ni da hakkinka ba ka da hakkina ba ni da hakkinka wallahi kana da shi baka sani ba ne ba ka karanta qur'ani ne duk ɗan uwa yana da hakki akan ɗan uwansa eh ku gaya musu sani duk ɗan uwa ga qur'ani yana gaya mana isani kyautata wannan wa bizul qurbi hada makusanta wani shayi duwar gidiya ne wani mai kudin ba a ya zo ya ce da za a sa a nazo ta kuma ya zo mun gode Allah ya saka to ya fi son haka saboda yana so ya yi riya amma ga cikin gidansa matansa ba su wadata ba ɗan uwansa bai amfanar da su bai ba su abin da ya tantance a ce su suka samu ya daina cewa wani wuri nesa nesa nesa dan a dinga yaban sa ne lokacin ya haɗ wannan mutumin kirki ne abin da yake so kenan wani ya tawa a da wanda suke marayu su ma a kyautata musu daman dukiyar marayu kan Allah ya hana ba a tabawa innal ladina yakuluna amwala al-yatami zulman inna ma yakuluna fi budunihim nara ba a taba dukiyar su to a haka ma ba ba su dukiyar su na so a kyautata musu wani mataki na wato da miskinai wanda suke a fukara wal mataki kenan wanda suke a mabukata al-fakir akwai al-masakin akwai al-miskin akwai al-fakir kowanne da tarihin sa to duka wannan bangarorin ana so ka kyautata musu wajarizil qurbi ai al-qaribu minka fil jawari wan nabi akwai wanda dan uwanka ne kuma makwabcinka ne to har shi ba qur'ani sai da bayani ku ga jama'a ba hadisi bane wannan balle a ce ba a da yi ne ko kaza ko kaza a nemi da ba za a je ba hadisi wannan ayar qur'ani ce kun san shi ayar kun san shi qur'ani ba ba musulmin da bai yarda da qur'ani ba kuma shi qur'ani ba wani inda za a ce wani ya yarda da kaza sai dai ai aiki ka ki yarda amma ayoyin kowa ya yarda da shi akwai wanda ma qur'ani kawai suke da shi ba su yarda da kowane littafi ba ko ba haka bane suna sallolin su suna azumi su shi abin da qur'ani yake musu kawai shi suke yi sai sauran littattafan nan duk sai a hankali saboda haya ce ya ce manzo Allah ne bata magana ko sai a ce wani ya rauni ce a'a eh ya ce wannan hadisin da yake to mu dai mun yarda da hadisan gaskiya ko ba haka bane mun yarda da hadisai mun yarda da maganganun malamai amma su ma suna nan ko musulmai ne sun su kuma sai ma ma yarda da hadisai ba da ne suka yarda amma ba za ka samu wanda yake shi kuma ya yarda da hadisi kawai bai yarda da Qur'ani ba a musulunci ba za ka taɓa samun wannan wanda shi ya yarda da bai yarda da Qur'ani ba wasu abubuwa da su babu amma ko wanda mujiza da girman alqur'ani kuma ya rike su kuma gashi nan suna ta ibadar su sai ma kai da tunanin ka san su zaka kure su ko ta to ya kuke gane a zahar da al'asar wallahi sai ya fitar ma Qur'ani wallahi kun ga Qur'ani ne zo da nassin azhar da al'asar da magriba da isha ba amma Allah ya suna fitarwa hina tunzuna ko hina tunzihuna da duk wayannan ayoyi haka suke musu istinbadi da to ba ai ai na haka zaka da kai maka ba an kai ba shi shi dan jima da kiyaye wannan ayar da abin da kake nufi sai ka ga kuma ya rubuta kawo ya karanta ba da yawa ɗan Qur'ani sun nan wallahi ba a kure a mukamala ba na sha gani ba a kure su wallahi ka buga ka buga ka buga yayin da sun zo sun tafi ne ka da hadisin naka ta wani sai kuma kai kai ka ɓace shi da aka gana shi ma ɗan Qur'ani yau bane yawa ni dan Qur'ani da hadisi ne an gane ku na'am wal jarir fil qurbi ay al qarim minka fil jawari wal awl nafsi wanda ya zama makusancinka a wurin makwabtaka da kuma nasaba wal jaril junubi al ba'idu anka fil jawari aw nafsi wanda shi kuma a makwabcinka ne amma ya nisanta da shi a wurin nasaba wa sahibi bil jambi ay ar rafiqu bis sabari abokin tafiya har abokin tafiya qur'ani ya tafi ta masa wanda kuka hada a mota za a je Bauchi ko Kano ko Lagos ko ma ina ko a jirgi ko a ina ma kuka hada abokin tafiya to qur'ani yace ka kyautata masa wallahi nan da da lokaci bayanan da za mu yi akan wannan wurin da yawa amma Allah kai mu gobe saboda har abokin tafiya wanda kuka haɗu da shi a tasha Qur'ani yana cewa ka kyautata masa amma yanzu mun zo lokacin da Allah ya haɗa mu da zama da wasu mutane waɗanda ba musulmai ba su ne kiristoci ku ga yadda malamai yau suke cin zarafinsu kuma a hakan wai ana so ne wasu shiga addinin musulunci to ta yaya ta yaya musuluncin nan mun sha faɗa da kyakkyawar ɗabi'ar manzon Allah aka shiga musulunci da yawa hadisi yana nan har a cikin bulugul maram wani balaraben ƙauye ya zo ya shiga masallacin annabi sai ya ta yin fitsari fazzakar hunnas haka ne ruwa yake ruwa ya anas bin malik ne fazzakar hunnas sahabbai suka taso masa fanahahu mun da biyu sai annabi ya hana su falamma akta baulahu yayin da ya gama fitarin amara nabiyu bi zunubin min alma'i fa uhrika alai manzo Allah yake ku kawo gugar ruwa a zuba a zuba wannan a ruwan shi kenan fitarin ya farani da aka yi haka da ya juyo ya ce shi balaraba ya ce Allah kai mun rahama ni da Muhammadu kadai karka yi wa kowa rahama bayan mu har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka tsuta abin da yake da fadi a cikin tawafiya saboda ne su da fa sun kare shi saboda haka da suka kare shi sai ya shi ma da ya tashi addu'a sai ya fita zuwa shi shi kuma wanda ya kyautata mata da ya tashi addu'a sai ya haɗa su su biyu musu addu'a Allahumma Allahumma rahamni wa Muhammadan ko Allah ka yi mun rahama ni da Muhammadu mu kadai kada ka yi wa wani rahama bayan mu. To da a ce da ya fi tsarin nan shugaba ne ya nemo bulala ya gane shi ba. Kawai aka ce balaraban kawai kawai. To saboda haka me wannan hadisi yake koya mana kyakkyawar ɗabi'a ga wanda bai fahimci addinin nan namu ba. Wanda bai fahimci addinin mu ba, kullum abin da yake bukata a kyautata masa mu'amala wannan kasar tamu ta Najeriya kasa ce ba musulma ba kun gane magana ba musulman kasa bane Saudiya ita ce musulmar kasa su Saudiya su Iran su Iraki ko ba ka bane amma Najeriya ita kasar ƴaƴanta ne kawai su wa ƴaƴan Najeriya eh da musulmi da Kirista da wanda ba yi da addini eh eh a kai ka tiyar ne ai ana ta ba ta so ba ka fara ce musu arna kuma na arna mun taba yin maganar nan haka ne bai kamata ba duk da a bakin mu ya gaba ba a cika cewa girka wace kai arnan nan kaza to su sun ce wannan arnan ba ta jin daɗin sa hukumar ce musu a'a abin da ake nufi da arne ba wai zaki ba ne kawai wanda duk baya musulunci wa wurin mu kawai arne sunansa to su kuma sun ce zaki ne ita kanta kalmar na ya kamata malamai su zauna a yi a samar mata mafita domin ne wallahi bai kamata mu dinga mu addininmu yana nuna a kyautata wa wanda bai shiga addinin bane ya shigo shi ta ce har zakka ba ta ba suna cikin wanda ya kamata a bawa zakka mutum takwas wal mu'allafatu qulubuhum suna ciki wanda bai musulmi ba za a iya ba shi za a iya ba shi zakka amma ka gani harkokin siyasa sun zo malamai sun dama al'amura wasu saboda san duniyar su wasu saboda wasu abubuwan su ni ban ki ba malami yayin siyasa dan ra'ayi ne ko ba haka bane ra'ayi ne kai dan kasa ne kana da yanci kai siyasar ka zaɓi wanda kake so kuma idan ka tashi zaɓe kar ka shigo da abun addini ba wancan na jiya bane an gane ba magana na jiya ake ba an gane mun gama da wancan kan ya kamata idan za ka zaɓi za ka yi siyasa kawai ka yi maganar siyasa amma kar ka yi ƙoƙarin soko addini a cikin ɗan yaudarin mutane idan PDP ka za ka yi kawai kai PDP in wani nuna PDP kake so ka zaɓa ka ce ni wani zan zaɓa shi kenan mutane na ku zaɓi wani haka ce kayan da yi mana ko ba ku ji ba ba ku san ba ku san a a umarnin da ko kuma in ce bayanin da shi kayan da yi ba shi kayan ya ce ni farko ya ce shi bai da ɗan takara ɗan Najeriya su suke da ƴancin zaɓi wanda suka gaya musu daga baya maganar farko ba ta warware ta baya ba ta ya ce mutane na sun same ni sun ce wanda suke so to ne kuma ba zan tauye ba zan kwarewa wato ba zan idin abin da mutane na suke so ba sai ya tsaya nan ya ce ka zabe shi dole amma kuna gani sai aka ɗauko abin aka kawo shi addini musulmi musulmi za mu zaɓa ba ka suka dinga yi ba musulun musulun musulun musulun to yanzu ne za mana gashi armiya ne au an saba ya kuri ta zura haka wani gashi ta musulma ba ce a can eh kirista ta ɗauko hoton wannan malamin tana zagi tana fata munanan maganganu ana ta sa su bayan sa ma na ga wani wani ma ya fito wani to da aka muke so shiga addinin namu ko yanzu ba kira ne to da wanda ake cewa da'awa kuma ana so aya shigo da wanda bai shigo bane ko to mu kyauta ta mutu da shi mu kyauta ta mutu mu'amala mana in za mu yi siyasar mu kai mu cewa na muke so za mu zaba shikenan kar mu ce wai kaza musulmi musulmi ko musulmi ko kirista ko anne ko wannan duk da yake ba wallahi aji suna ka iya malamai iyayen mu musamman malamin da ya ta wannan abu dattijo ne ana muna ganin girmansa da shekarunsa amma gaskiyar magana wannan abun bai yi ba yawanci da kai wannan abun an fito ana ta mata raddi malamai suna ta zagi amma ni abin da ya ban mamaki ko kuma da abin da ya kamata su yi su duba asali mana su duba abin da ga asali me ya fara kawo wannan matsalar Allah ke yi na ta wasu kenan Allah ya albarka a ran ma ta san ba ba ka gani irin wa'annan abun shi ne duk ya kamata mu jajjara mu jajjara yanzu ka je tilliri ko ka je wadannan tillirin nan ka haɗa shigo irin na irin wanda wa'annan kana wa'azi kana cewa arna arna arna arna arna an yi za ka shafuwa wata unguwar na'am to idan ka je musu kira in kana son shiga musulunci su bayan da suke yi yanzu wasu kuma suna yawo a nan mu da yake masu yawo ne kamar fulani kamar fulani masu ciwo yankin kasar kano local government din yankin rano da wani bangare na sumaila har yanzu akwai hausawa tantagariyar hausawa wanda ba ta musulunci ma kuzawa wasu ma yanzu haka ba ta addinin kiristancin ma ba ta yi ba ta yi in ka duba wajen garko sumaila wajajen reno za ka ta ganin wani yanzu suna ɗan komawa kiristanci sai ka ta ganin coci-coci kuma mu ba wani ƙabilu ba ne na hausawa ne maguzawa to ka wuce nan ka tafi wuraren yankin kabur jihar katsina kabur malin fashi wajajen gudu wannan ƙauyuka ne da yawa ba sa sallah ba zan sake cewa arna ba na gwani na ta ƙoƙarin sai na faɗa an gane fata sallah to amma ne ake daga Isra'il na turawa suke taho da maganin shanu maganin allura na maganin shanu ko wannan na kamar dan wani ne bulatin da da da zannuwa da magungunan dabbobi daga Isra'ila bature zai sauko zai hau jirgi ya zo Najeriya ya shiga mota ya shiga wannan lungu ya dinga rayuwa da wa'annan wa'annan maguzawan yana ba su wannan yana ba su kuɗi sai ya kiristantar da su sai kana ina mafi yawancin su kiristanci suke shiga ba musulunci ba maganin dabbobi ake ba su da kuɗaɗe an gane maganin dabbobi da kuɗaɗe da turanen zannuwa da abubuwan bukata da abinci kuma ba baƙaƙe ba turawa daga isra'ila suke shigowa suna da labarin waɗannan mutanen zo su mai da su kirista ga ka kai ne kwata kusa da su ba fa abin rubuce ba suna ƙasar kano ne amma mu mun zauna ta rigingimu tsakanin mu malamai sun mai da membarori wurin taɗin siyasa wurin zagin ɗan uwansu malamai wurin zagin aƙidun wanda bai dace da nasu ba amma a kusa da kai akwai waɗanda suke buƙatar a wayar musu da kai akan wannan addini namu su shiga ko nan jarumu akwai yanzu me zai hana ƙungiyoyin da awa shiga yankin wuraren filin local government da yankin kastingo da balagadin nan to wa'azi wa'azi ne zai yi aiki a nan ba wa'azi ba ne ai kun ga yanzu nake gaya muku me yake kawo shi ba tura da yake kawo magungunan dabbobi allurai na dabbobi da abincin dabbobi da kuɗaɗe da magunguna. A washe kenan ana shiga addini ne da kyakkyawar ɗabi'a. Sun yaƙe su, ana shiga addini ne da kyakkyawar ɗabi'a. Saboda haka, kun ga irin wayan abubuwa wallahi dole ne mutane su faɗaka, kuma iyayenmu malamai don Allah don annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ko ne a cikin su ba sai ba cewa dan annabi dan Allah dan Allah eh dan Allah dan Allah a kula a san irin abin da ya kamata da'awa din nan a dinga mutum ya zama da'i ya zama da'i ya to san me ya kamata ya dinga faɗa mu muke yawo yanzu shi malam da yawan nan maganganu ko Abuja zai je daga Jos kasance jirgin sama zai hau mu kuma ba mu ne muke tsakanin su muke yawo ko ba haka bane kun ga kenan idan ana irin wannan kullum rayuwar mu barazana rayuwar mu tana cikin barazana sai ka yi maganganu ka ka gama amma ka sa ɗan uwanka musulmi a cikin damuwa in za a wuce ta inda suka fi yawa zai zama nutsuwa don wallahi a wayannan abubuwan da suka faru bana a siyasa wayannan mutanen Allah ya kiyaye misali zuwa wannan sabili وما ملكت ايمانكم من الارقاء وتنا كينجي ان الله سمع الله لا يحب كل من كل ان الله لا يحب سمع الله بايا من كان wanda ya kasance muktalan mutakabbiran wato mai girman kai hukuran alan nasu bi ma'utiya wato mai alfahari wa mutane da abin da Allah ya hori masa Allah ya ba mu dacewa Allah ya bukatun mu Allah ya shiga al'amuran mu Allah ya warware mana matsalolin mu Allah ya gyara mana kasar mu abu mu da abokan zamanmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya fahimtar da mu kowa ya fahimci addinin sa kuma Allah ya zama da mu lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu dacewa Allah shiga al'amuran mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.